الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولا ربا دلع الحميد شهر إيه قوة الجماد الأولى شكرا تدور إيه تريد إلى أربعين لشدة bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha uku ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya don ba manta ba muna darasi na talatin da hudu a wannan littafi mai albarka na amalu yau wanda ya na babban malami ahmad ibn muhammad ibn ibrahim addinawari ibn Sirri rahimahullahu ta'ala inda muke jaji na 61 hadisi mai lamba ta 153 muka tsaya za mu taji babu ma ya kulu idan ra'a ahadan yabi'u fil masjid hadisi mai lamba ta 154 kenan muna roƙon Allah mu ɗaukakin sarki ya agaza mana malai ke babu ma ya kulu idan ra'a ahadan yabi'u fil masjid babu da yake magana akan abin da mutum zai faɗa idan ya ga wani yana siye da siyarwa a masallaci kawai yanzu ya shigo kun daɗe ba ku haɗu ba kana so ka ce waya a fam santa yake sai kuka fara ciniki yanzu da shi ya haka yi kaza ko kuma ai akwai wata yadda a ƙasa ko yaji kawai yanzu ku ciniki a masallaci to shi zai magana a kai قال أخبرنا خليفة قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجري أنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي أن يزيد بن قصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شيء ما لي ابن السني yace malamin sa khalifa ya karanta da shi kuma ya jiyo daga malamin sa Abdullahi bin Abdul Wahhab alhajabi shi kuma daga jerin malamin sa Abdulaziz bin Muhammad ad-Darawafi shi kuma daga jerin malamin sa Yazid bin Khusayfa shi kuma daga jerin malamin sa Muhammad bin Abdurrahman bin Sauban shi kuma ya ji daga babban malamin sa sahabi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Abu Hurairah radiyallahu anhu kan Abu Hurairah yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi da kansa yake idan ra'aytum rajulan yabi'u fil masjid idan kuka ga mutum yana siye da siyarwa ko yana siye ko yana siyarwa domin albay'u yana nufin siya ko siyarwa a larabci yana daukan duka biyu ko mutum yana siye da siyarwa a masallaci fa qulu ku ce da la arba Allahu tijarataka kada Allah ya sanya albarka ya sanya riba a cikin wannan kasuwancin nasu kun san kamar yadda muka ji hadisin mu na gidan doba ai mun bi hadisi da annabi alaihi salatu wassalam a cikin babu ma yin ha'alu ko a kasuwanci na wannan satin babun da yake magana hadisi ibn umar abinda aka yi hani a gayin kasuwanci cewa su masu kasuwanci idan suka haɗu su su biyu suka yi gaskiya Allah madaukakin sarki suka yi bayanin daidai Allah zai sanya musu albarka shi ne malamin suke cewa ashe ba yawan kwastomomi ne yake kawo kuɗi ba albarka ce sai ga ya kayi ciniki amma kuma kuɗin yana zirarewa domin sai Allah ya jarrabe ka da wani abu da kuɗin zai ta tafiya cikin kuma ba amfana ba amma idan Allah ya sa albarka sai kaga abubuwan da kai da shi da yawa sai kan ka rika mamaki duk wata bukata ka iya magance ta to da yawa wasu ba ta bambance wannan albarka ce take za a zauna lafiya ba yawan kuɗi ba ko da muna magana da wani yana da kuɗin amma yana da fashion a iya yau kawai yace ana so a yi mata yarinya ana so a yi mata allura guda hudu ko biyar ne kowace dubu ɗari tara da hamsin da bakin sa yake cewa yake malam ka ga mutane su rika roƙon lafiya ba wai kuya kuɗi ba yake ga kuɗin amma hankali na bai kwanta ba kai yanzu ya baka baka da kofofo amma ko allura ne rago ba za a yi ma ba saboda yana magana ko dai a yi wannan allurar ko a kai ta wani asibiti a je gaba ɗaya jinin a kwaki a zuba wani to ji irin wayannan abubuwan mutane su rika tunowa shi da Allah yake wa in ja'udu ni amatan lahi la tuhsuha ni'ima kawai da Allah ya yi ba za ka iya kirdige ta ba numfashi yanzu wasu suna nan yanzu jiyar musu aiki sai kuma ga shi kake in ka ga dama wa yanzu sai ka ta wuro shi ba yi a ka'idarsa ba haka duka wannan abubuwan da zaka ga Allah ya ma sai bayan sai ibnu qayyim da ya dauka a wani littafin sai yana bayanin yadda Allah ya sarrafa kan adam wallahi sai ka gane cewa lalle Allah gwani ne irin takrimi da Allah ya karrama dan adam ya yi masa halitta fi hasani taqwim ya ta bayani tun daga kansa har zuwa kafa wanda ya gabata mu kalla ko da yake mu rika godewa Allah albarka ita ake nema za ga mutum ya mutu cikin sira ba abin da ba shi kuma duk abin da ya taso san da yake rayuwa yake yi komai yayi saboda haka wannan shi ne za ga wani yana ta fa'ita ji kun ko kokarin da ya za a yi kuɗi yake nema kuɗi ga shi yana ta tara kuɗin amma bai da nutsuwa bai da nutsuwa ita kuma wannan nutsuwar kuɗi ba ta siyan ta wallahi haka ibn taymiya ya gaya wa wasu sarakuna ya ga yadda suke ba fitika wani ya ga wato shi ko ba abin da yake damunsa aka tambaye shi yace yace ai mu da kuke gani muna cikin wata irin nutsuwa da kwanciyar hankali yace law ya'lamul muluku ma nahnu fihi da jaladuna alaihi bisuyu yace wallahi da sarakuna sun san irin nutsuwar da muke ciki da sai sun sako bulali da takobi sun yake mu sun fashi wannan nutsuwar sai amma ita ba sai ake ba domin Allah cewa ya ala bi zikrillahi tatma'innul qulub Allah ba cewa ya ala wato bi tafsiril mali ba tatma'innul qulub la kalla summa kalla ba da dukiya yake janyewa ba kana kwanciya yanzu cikin yarda Allah kawai kan minti goma kai bacci wani ko yanzu kafin ya bacci da ya sha kwaya wani ne ya yi overdose ma domin baccin yanzu ya ki zuwa to duk wa'annan abubuwan mu rika kallon su wayan Allah sai ka gode wa Allah shi ta abi a hadisin bukhari annabi yace unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaykum kullun karka duba wanda kake saman da wanda kafi ka daina kallon wanda ya fi ka domin shi ya bi wannan shi zai ba da dama kan da kaka yana ni'imar da Allah ya ba shi ya fi dacewa kafin tawo da gadon kai na muka haɗu da wani mura ta tsora ne yana ta faɗa wasu matsaloli ko wasu irin mace ya kamata na aura saboda irin misalin da ya bani sai nake wadda gidansu ba su ɗauka alfarma a kai ba kawai wannan kalmar na gaya maka domin kawo wanda an ɗauka alfarma aka yi ma baka isa ba ba compatibility wallahi ba ku taɓa zama lafiya ba domin an saba wa manufa a nan ne za ka kun fara tara ya'ya kana zuwa yan kirki tarbiyya kaza amma wallahi ba za ka yadda ba sai kai gabas kai yamma shine za ka taɓa maki ka ce wane yadda muka san shi ne gogor na yawa ne kaza matar ce ta nan domin ya je gidan da alfarma aka yi masa ba compatibility ba ku ba mukafa'a to duk wannan abubuwan da yawa wasu su magidanta da masu aure suna fahimta yara amma wanda yake nema aure yanzu baya fahimta ba ku fahimta ba yawa shi ka san wanda yake nema aure baya jin shawara ya kale shi kawai ya abin da zai yi sai ma ya yanke musamman ta riga ta tafi sai ya yanke abin da yake so sai zo rika ba ka kira ta cikin cewa so yake ka ce kaza abin da inda yayin kilayin ne yake so kai ma kai eh kawai abin maza kayan sa eh kware kuwa wannan shi ne to sai yake idan kuka ga mutum yana siye da siyarwa a kasuwa in baka sani wato daga yau ka daina dan akwai wanda ya yi amma bai sani ba domin za ka ga wani a cikin itikafi ya shiga amma ya ce da dila ya ce dila ko duka da nan mun mun san mun yi irin wannan abin da za ka ga ko mun bai tsaya ba kuma itikafi kake a cikin masallaci ba ma haraba ka fita ba cikin masallaci a nan za ka siya ka siya ka ce a kawo dila ka za ka gaya yaranka guri ka za a yi kaza to annabi alaihi salatu wasallam ya ce kada Allah ya sanya albarka ya sanya riba duk abin da ya zo ko to ta lala kai ba amin babu ma ya kullu idza qama ala babin masjid babu da yake magana akan abin da mutum zai fada idan ya tsaya a kofar masallaci قال حدثني محمد بن عمرو بن زفر قال حدثنا احمد بن محمد بن يحيى بن حمزه قال حدثنا ابي عن ابيه أخبرني هشام بن زيد عن سليمان عن سليم بن عامر الخبائري عن أبي الخبائري بإيقاع السجرة بابا بربا in ya zama ka'aba babbar babbar shi ya zama wani abu kuma da eh ana abi umama talbayi radiyallahu anhu sai malam ibnu sunni yace malamin sa muhammad bin amr bin zubair ya karanta da shi kuma ya jiyo daga malamin sa Ahmad bin Muhammad bin Yahya bin Hamza shi kuma daga gani malamin sa mahaifin sa wani ne mahaifin Muhammad bin Yahya bin Hamza shi kuma daga kakansa an gane ku wato ji na karje kenan shi Hamza eh shi kuma ya jiyo daga gani malami Tabu bin Zaid shi kuma daga Sulaimu bin Amir al-Khabairi shi kuma da yin malami babban sahabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam abi umama al-bayi shine sudayy bin ajlan sudayy bin ajlan radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi yace inna ahadakum hakika dayan ku idan arada an yakhruja min al-masjid idan yayi rubun fita daga masallaci tada'at junulu iblis wa nimu tada'at junud iblis saboda haka sirrin jinar iblis kawai shi wato shi sanarwa sai su bada announcement su bada sanarwa wa ajlabat su ɗaga murya domin al-ijlab a larabci shine irin muryar da makiyayi yake amfani da ita idan dabbobin sun yi nisa wajen kiran su ko koran su shine da ijlab wa tabjid man tada'a minhum bi sawtika bijin wa ajlib alayhim bi khayrika wa rajlika wa tarikum fil amwali wal awladi wa aiduhum wa ma ya'iduhum shaytan illa gurura mai da ya fara a zubatul isra to wannan al-ijlab din shine daga murya irin ta makiyaya sannan ku yi kururuwa wa jama'at ku haɗu ana gaya ce da su haɗu kama tattali a nahlu kamar yadda kudan zuba yake haɗuwa shine annahal suratul nahl sura kudan zuba ke to ku haɗu kamar yadda kudan zuba yake haɗuwa ala ya'tubiha akan wannan waqtin nasa gidansa shine ya'tubiha kaga ayyadda yake ba da yake to ku haɗu a haka wai duk wannan kelar da ake yi kawai a zuwa taron ma dan barka take abinci fa idza qama ahadukum ala babil masjid to idan kai ya tsaya a kofar masallaci saboda wannan kelar da ke dan yayi bal ya kul to kace Allahumma inni a'udhu bika min iblis Allah ina neman tsari a gurinka daga iblis dan linsu ko ga mata fata wajiludi da wannan jinan da ta da gayyato wajin ya gayyato su ne a taron ma karka shiga masallaci kamar magana da muka yi jiya ne domin kai shiga masallaci ibada za ka yi a ibadar nan za ka yi wa Allah kirari kai wa annabi salati ka roƙi Allah kuma roƙon nan kowanne iri ne kun san kamar yadda muke ta mai dawa shi roƙon Allah madaukakin sarki ko duniya ka roƙa shi Allah ya baka lada ai ba a tarare irin wanda baya iya addu'a sannan abin da zai baka mamaki duk wanda yake da damuwa baya takin garako to kai yake ba zai damu ba kana da damuwa kuma ko za ka yi ta mace sai gari ya wai wallahi ba damuwa ce da kai ba ai duk mai damuwa da dare ya yi to ta yi lokacin da Allah yake tambaya akwai mai tambaya ba baki akwai mai neman kaza ne masa mai neman gafara kar kai wasa da wannan lokaci shi karan jiya nake hira da wani bawan Allah gidan gona ne da shi a can wajejen wajejen bagauda sai wani babba ya zo babba sai shi ya ce gonakin gabansa shi ta tafi ta koma ya karama kuma a tafi to da yazo sai yake so ya masa ha babba yazo kadan tana da abu da ta inda tara sai kaga ne yazo kake ba ka wai ka tsara na ce zama dari shi ya zama yiro bai da komai sai ya kirawo shi saboda in zai wuce shi kuma sai ya bi ta gonar wannan din da yazo daga baya sai ya kirawo shi yake siyar mun yace ai ba siyarwa zama yace amfani nake da yake to zai yi maganin ko wai zai ji ya ta hanyar da zai biyo amma zuwa fashi yace na rantse muku da Allah yace wallahi malam daren nan ka gaba shi ina kwanciya sai da wani ya dauki yace in dace na amma mu kuma babba ne dan kanin wani babban mutum ne a Najeriya saboda haka kawai sai yace kawai bacci ji zuwa sai ya alwala yace sallah yace haka ya rika sallah a daren ke wallahi bacci ji dan kan farawo ke da safi ya sai yana cikin wannan damuwa yace sallah da dare ke wani tunani ya zo masa yaje lan sai ka plan an sabe yana zuwa lan sai yace da Allah tambaya yake idan mutum yana jin tsoro akan gurin da yake da shi oke suna da wani kwararren lauya da ake da yake amfani mu'amala da nan aka ce akwai to aka haɗa shi da wani lauya ba ma ya neman waya da suka haɗu shi yake ma complain cewa idan mutum yana jin tsoron wani zai iya cutar da shi a kan gurin da ya zai sai yake masa kawai certificate da su a toke ba yake kawai ka je ka yi certificate yake in kai certificate lokacin ganduje ne yake ko ganduje ne zai ɓaci ba ba yake ji samu da kuma wane mutum ai da ce yake kawai da yaje wannan yake wallahi har yanzu malam ban san da nake ba lafiya ta lau nake zaune a gurin mahallu shahidi shine duk abin da ya gagare ka koma gurin Allah ya da'u alayka wa ainul la tanamu in kana da wani shi yana nan lokacin da ka fara sunori lokacin da yake yarka Allah inni maglubun fantasy an fi karfi na amma ka agaza mu ka kade wallahi wallahi ka kade shi da a rayuwa duk yadda za a yi kai kai kokari kai gwara a cutar da kai da fituwani domin Allah yana da sirri a bayi akwai wanda ko yaya jaje da yake wa Allah ya isa alaysa Allahu bi kafin abda to ka kade ko wai masu barkwanci a ce Allah ya zuci a lambar gidan mutum ta shiga uku wata rana ina ba da wani misali wani bawan Allah ina ji ranar tafsiri zai a gadon jaya wani ya tuwo da mota shi buga mata baya kawai yana fitowa da ya gani irin wannan tsautsayi yana gani ya fasa masa dan jaya kawai sai ce Allah ya isa wallahi na bayan nan dai kawai sai ya ce na ranci da Allah ba za ka tafi ba sai mun ji kuno sai na biya ka saboda ana fitowa da ma cewa idan Allah ya yi hakuri to bi kawai sai Allah ya isa yace kawai koyi masa da yace ban da gaskiya amma matsala ce ne ya hakuri sai Allah ya isa yace wallahi ba inda za ka ko dai ka yaje mun ko mu je biya ka wannan abin shi ya tayar da hankali ya akwai irin mutane irin wayannan dama da su suke shigar Allah ya ji wani babban jin ne sai hakura saboda ya san girman Allah da aka haɗa shi Allah ya isa ka tafi kuma Allah ya baka san shi ba ta hali ka je yi kai ta galuliya a rayuwa ka kai ta saka mambulatin ka rasa yadda za ka yi a rayuwa ka je dukkan wani da za a ɗauke ka ba za ka samu ci gaba ba wallahi ka je gurin ma'aikata kaza a ce ma ka samu matsala ko ma guri kai baka san me dalilin ba amma wani sirri ne a cikin bayi na Allah to duk yadda za a yi karka cutar da wani duk yadda za a yi to wannan shi ne to shi ne yake cewa فإنه إذا قال وجنوده da kuma rinjinar da fa inna idza qala alam yadura in ka faɗi wannan ke dan ba zai cutar da kai ba to kaga a za ka iya yin addu'a a yau da gobe amma ba za ka ce annabi ya ce ba me yasa saboda bai inganta ba ba ikon jidda bai inganta ba babu ma ya kulu idza kharaja min al-masjid babu da yake magana akan abin da mutum zai faɗa in ya fito daga masallaci قال أخبرنا خليفة قال حدثنا مسدد قال حدثنا ذكر بن المفضل أنا عمارة بن عزية أو ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال حدثنا عبد الملك بن سعيد بن سويد عن أبي حميد الساعدي أو أبي أسيد رضي الله عنه قال شيء مالك ابن السني yace babban malamin sa Abu Khalifa ya karanta da shi shi kuma ya ji daga shehin malamin sa Musaddad ita ibnu Musarhad ibnu Mugarbar shi kuma ya ji daga malamin sa Bishru bin Mufaddal shi kuma daga shehin malamin sa Umar bin Asiya shi kuma ya ji daga shehin malamin sa Rabi'a ibnu Abi Abdurrahman shi kuma ya ji daga shehin malamin sa Abdul Malik bin Sa'id bin Suwayd shi kuma daga shehin malamin sa Abu Umayr bin Sa'id shi kuma daga malamin sa Abu Usayd radiyallahu anhu ko kuma shakkar rawi au Abu Usayd kale yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan da kana adukum masjida idan ɗayan ku ya nufin shiga masallaci ba dai sallim to ya sallama an gane ko san ana yin sallama a masallaci sai dai kawai kamar karatu ake wa za ka ɗago hankalin mutane ba amma lokacin da ya zanto ba karatu ake ba an karo masallaci mutane na ciki za ka yi musu sallama kawai idan za ka shiga gida ko ɗauki ana sallama ko kuma idan wanda suke gurin da kake kusa da su ba tare da ka hankalin sauran masallata ba yake musu sallama iya su su ne su dawo ma da saboda ita sallama abu biyu ne zikiri ne kuma addu'a ne assalamu sunan Allah don ka ce assalamu da da ba ka na kai zikiri assalamu alaikum kuma addu'a kai wa wani mala'iku za su mai da martani kai kuma ka ce Allah ya wawara aminci kai ma sai malaiku sai kai ma Allah ya aminta da kai shi sa Allah ya Umar baya wasa da ita ko da yaji cikin sallama yake saboda ya san me yake mana to wannan shi ne to sai yake wal yaqul ya ce Allahumma ftah li abwaab rahmatik Allah ka bude mu kobobin rahmarka wai za ka rage in za ka fito fa ya kun to mutum ya ce Allahumma inni as'aluka min fadli Allah ina roƙon ka fa lalai ka kun bada babban dukku domin ka shiga masallaci lahira kawai za ka nema shi ne ƙofofin rahama da yawa suna da yawa idan ka fito kuma zuwa a ce aka yi fa idan ku biya shi salati ban dan shiru fil ardi wabtahu min fadli lahi shine min fadli kasuwa harkar ka ta kasuwanci da dabi isa wanda ya fahimci kiran sallah idan Allah ya aka yi ladan yace Allahu akbar Allahu akbar Allah yana ga ya yanzu ba wani mai girma duk wani mai girma Allah ta mai girma ajiye abin da kake ka tabi gurin sa shi ne amfanin kiran sallah duk abin da kake yi to ajiye in dai ka yi shi ne akbar din ba wai da baki kake faɗa ba to wanda ya fi kowa girma ya kira ka ajiye abin da kake yanzu walillahi al-masalul a'la walillahi al-masalul a'la yanzu dan Allah ko a gida kana cikin wani aiki yayin ka da kake yi ya sa ka aiki sai ka je mahaifin ka ya kira ka zaka ce sai ka gama idan baka san me kake ba ai ba za ka ce ko mahaifiyarka ko me za ka ajiye shi ba zancen ai yayin ne za ka aiki kana gwamnati ba ka san me kake ba Dubai gaba da gaban ta ko yawwa to wallahi da mandar ta'ala ballan tara ubangiji hayya ala sala yace kai gaggawa Allah ba ta yi gaba aikin ka zo ba gaggawa aka ce kai ka zo kai gaggawa to shi ne Allah mai nasa duka min fadli kal ka a gaba da masallaci kuma ka fito shi da muke tausayin wanda zai zo na cikin larura wani ba za ga bai sallar ba ana irin da sallah ko Allahumma anta salam ba yayi yi yi gaba dan Allah kaza ka ji kulayi wannan ko abin da kai ne kai ka sanya ake zuwa gurin Allah ai alal akal mun biya da ku anan cewa abubuwa goma annabi yake in yi sallama ko alal akal ne kai biyu kafin kai magana astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام sannan ma ka gyara zaman ka amma magana za ta yi kai in ya zama dole sai ka yi amma za ga masu wannan larurar mabukaci ya zo ana sallama salamu alaikum jama'a kaza kaza ina ai wanda zai sa a baka sai ya hana ba zukatan kowa a hannun sa yake ba Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit sai kaga Allah ya cire to da yanka zuciyar masu bayarwa domin shi zai za a baka to kuma kai mabiyayya ba sai kale ka da kanka kawai wa ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin da Allah yake dogaro to kai baka dogara da shi ba ka dogara da wani to sai baka ne sai baka ne amma inda Allah ka dogara kana tsaye inda kake kana gida ma za a kai ma har gida Allah madaukakin sarki zai kinsawa ne sai ka kaiwa wani kuma sai an kawo wallahi sai an kawo shine misalin da wani malami yake bayarwa ba sai a cikin tafiya kawai wanda fara ta shigo musu tafiya za a yi zuwa Abuja ta shigo musu mota ko kuda ne ko fara aka yi sun an kore yake dawo suka kada suka yi kano yace wallahi sai da suka je fara ce sai da suka je wani daji sun tsaya ko alwala za su ko na abu kawai sai fara nan ta fito tana fitowa kuwa tana fita wani garin gari kan ya haɗe ta karatu ne fa tun da ganin Allah ya kai wa karin garin nan abincin ta har gaba da kabila to wannan duk darasi ne da ya kamata mutane su rika koya ko duk inda kake Allah zai kawo ma arzikin ko aina ne ba kwa gani wani misali da muke yawan buga shi ma da ku ga mutum yana kwance kan koma in koma sati biyu uku hudu wani ma haka wani ma biye da haka amma ran da zai mutu sai ku ga ya warke ya ji a kawo kunin gida a kawo kaza duk sai ya sha ko ya gama a ce kuma ai kai hira da shi ai ai hira an yi da shi komai na ta ne sai da ya kare shi Allah ke ki taho wannan abin da ake alƙawari da kai aka gaya ma kana ciki shi ne za ka tabbatar ma da shi ba za ka koma waje ka cinye komai naka arzikinka komai naka ce ka tabbata za ku ji an ce ko ruwa aka zuba masa ya gudu amma in ya zo mutuwa kuma sai ga ya karbi wani abu ko ya ja me yasa saboda da ragowa arzikin ba zai karbi wasu ya cinye wani baya cin arzikin wani kowa na su zai to shi ne yake cewa Allahumma ya tsaruka min fadli babu ma ya kulu idza dakhala baytahu babin da yake magana akan abin da mutum zai faɗa in ya tashi shiga gida wannan hadisin shi ya inganta sai shiga masallaci da fitowa قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا أنبأنا يوسف بن سعيد قال حدثنا الحجاج عن ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف مالني ابن السني yace ya ji malamin sa Abu Abdurrahman ya karanta da shi shi kuma malamin sa Yusuf ibn Sa'id shi kuma ya jiyo daga malamin sa Al-Hajjaj ba ibn Yusuf ibn Sa'id ba ala ramma ba yawa shi kuma ya jiyo daga shehin malamin sa Ibn Jurayj shi kuma daga shehin malamin sa Abu Zubair shi kuma daga babban malamin su sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yadda annabi sami'a annabiyya sallallahu alaihi wa sallam ya kula ya ji annabi cewa da Allah yana cewa idza dakhala rajulu baytahu idan mutum ya zo shiga gidansa fa zakara Allah azza wa jalla ya ambaci Allah mai girma da buwa ya inda dukulihi yayin shiga gidan sai yake wa inda da'alihi da kuma lokacin da zai ci abinci kala shaytan sai yake dan ya ce la mabi da lahu sai ka zo na rinjinan da ya gayyato za su ce ka duk sai kalle da yake to yau ba ku da gidan kwana dan mai gidan ya ambaci Allah ba zai kwana a gidan nan yau wala a sha'a huna yake yau ba za mu ci abincin ba dana a gidan nan ba abincin dare biyu kenan kaga dama can lama bi ta laku shi ne malamai suke cewa wani yana taba amajin yadda conflict da rikici yake yawan faruwa a gidansa ita ce malamai suke ce in dai ba ka sallama ka tashi gida gida za ka yi ta rigima da matar ka wallahi masu ban da kwando ne in suka shigo kawai ai ta ban da kwando shi baya sallama saboda wai gidansa ne ai za mu ji ababi nan gaba a gidanka ma ba kowa ma an ce kai sallama to ballan ka je ka ga wasu Allah ya amintar da su ka kija iyalinka wala waje ma ka ce masa assalamu alaikum Allah ya amintar da kai kuma ba za ka ce iyalinka da matarka da yayin Allah ya amintar da su ai amincin wayannan shine ba riba ka kai daga lokacin da gidanka ba aminci ai an jira uku kuma ba za ka nutsuwa to saboda haka wala aja'u da kuma ba abincin dare anan kuma annabi ya ga ya mana can wani hadisi cewa aljanu suna da abinci ne abincin sai annabi ya ce kashin da muka yar shine musulmin cikin da sun dauka sai na ba yin da ko haka annabi ya faɗa hadisi ne tace to kaga bibiya suke je mun ji mun rage suke dauka ya rage to amma idan ba ka ambatan Allah wannan din da aka ba kawo ba da shi za su wai da da kala idan ya tashi shiga idan ya shiga gida walam yadhkurullah azza wa jalla bi ambaci Allah ne girma da buwaya ba kana shaytan sai ka dan yace adratu bil mawlida sai ka lidi ko wannan rabbi da ta da sai yau kun samu gidan kwana yau a wannan hotel din da ku kwana hotel din gidan wani kowa da dakin sa fa in lam yadhkurillah inda da'ari in ka wuce abinci ba ambaci Allah ba qala fi ajratum al-mabita wal asha kun samu gidan kwana kun samu abincin dare su ci su sha su bacci a gidanka akwai bawan Allah da rikici yake yawan faruwa a gidansa da wani malami ya bayi wannan bomo ne yace tsakanin da Allah kana sallama yace wallahi ba yace to karkai dalilin sallamar da yake sai da warware wannan matsalolin sallah shi baya sallama da yake san saboda haka rika sallama a gidanka to nau'in akar hadisi ne ingantacce wani nau'in da ban kada akbarani ibrahim bin muhammad bin sa'ad ala dakana yunus bin abdul ala ala dakana ibn wahab ala akbarani umar بن محمد العمري عن مرزوق ابي بكر الرجل to daga nan ba dalban hadisi sun san da matsala wa mubahum ma bi rawi lam yusaf da jinan to min ahli makka ana abdullah bin amr bin al-as radiyallahu anhu ma ka sai malami ibn sunni yace ibrahim malamin sa ibrahim bin muhammad bin al-dahab ya karanta da shi kuma ya jira daga malamin sa yunus bin abdul ala shi kuma daga cikin malamin sa Abdullahi bin Wahab an gane shi ai babban dalibin Imam Malik shi kuma daga malamin sa Umar bin Muhammad al-Umari shi kuma daga cikin malamin sa Marzu Abi Bakr shi kuma daga wani mutum to nan ne ba hadisin ki sunadin matsala wani mutum wayi tunda ba dangi wanda yayi wa ba isnadi illa yawa min ahli makka daga mutanen makka mutanen makka ai da yawa waye a maka kawai a ce wani mutum a gandu ya ce kaza waye to gandun da mutane ne iri iri al-maqudatu wal mutaraddiya ba wanda ba ko zo da haka wani waye to waye masu ɗauke takalma a masallaci ne ko kuwa wanda in ya ga takalman zai bari ne misali ai duk akwai ko to wa ka samu ko masu cire wayar mutane da ne da ne ba da masu yankewa wane ne ko kuwa mutumin kirki ka samu ana Abdullahi bin Amr bin al-As daga Abdullahi da Amr da Asiri wanda muka faɗa yana cikin abadi lago ba suna Abdullahi matasa zamanin Annabi da wasu balaga ba to yana cikin shi ne wanda muka ce in ka ganshi da mahaifin su dauka za ka yi wa da kai domin baban sa shekara goma sha ɗaya ba eh da shekara sha ɗaya baban sa ya girme in ka gan su saboda ya babu mahaifinsa garin jiki ɗauka za ka yi shi ne wa shi ne advantage ɗin aure da wurwuri ke suka ce ɗanka zai zama abokinka kafin a wani lokaci zai zama abokinka yaushe yake رضي الله عنه ما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من النهار annabi ya kasance idan ya dawo da rana ila baiti zuwa gidansa ya kuli yana cewa alhamdulillahi alladhi kafani wa awani alhamdulillahi alladhi an'amani wa saqani alhamdulillahi alladhi manna alayya fa ahsan as'aluka an tujirani minan nar amin yace alhamdulillahi alladhi kafani na gode wa ubangijin da ya isar mun alaysa lahu bi kafin abda ya ibadi fattakun saboda haka Allah ya isar ma wa awani kuma ya tattaro ni alam yajidika yatiman fa awa in Allah Allah ya tattaro kai dawo da kai gurin sa zai kula da kai Allah ya ce ba mu same ka maraya ba kuma ka tattaro ka annabi alaihi salatu wassalam kenan alhamdulillah alladhi ad'amani na gode ubangijin da ya tiyar da ni wa tsakani kuma ya tayar da ni alhamdulillah alladhi manna alayya na gode ubangijin da ya mun baiwa fa afdala kuma ya zibi da ni domin wato kaga ai in kaga mutum mai ibtilai annabi cewa ya ce alhamdulillah alladhi afani mabtala kadihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila Allah na gode ma na gode ubangijin da ya wani lafiya da kani da abin da ya ma jarabawa ne ba sai ka ga mai yaji ba kai za ka karanta kawai da ka ga mutum ko azumi take je ka gan su a kwance wayannan ko ka ga wani a hanya ba dariya ka ce kai marwa annabi cewa yake alhamdulillah alladhi afani min mabtalaka annabi in mace ce min mabtalaki in su da yawa ne mabtalakum به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا Allah na gode ma na gode ubangijin da ya bani lafiya dan gani da abin da ya ba jarabawa ne ni kuma ya bibi jari cikin mafiya yawan halittunsa halittun dewa Allah ya bibi ta karkan domin da Allah ya ga dama sai a yi ka da surar da ka wato tun daga wuyanka zuwa kasa irin na mutum amma kanka daga wuyanka zuwa sama kuma ya zama kanka ne muga yadda za ka yi amma ka ga shi da yake da kai kalakana ne da shi a sai ta koyi ka duba da yawan gari ya zo yana bayani yace ka kalli yace ka kalli ido ka gani irin baiwar da Allah ya haske ido yace Allah madaukakin sarki ya yi ido fadar ido da Allah ya ga dama zai yi ta mai kauri ba ni saurin nan da dewa ba yadda abu ya doba fadawa sai ya shiga ba za ta rufe idan amma dai yi ta mai gurgun ne lauki da sauri ne ita kamun ka an kar ta rufe sannan da yayin cikin gidan sai ya ma ruwa a wanda da wani da ya tare kawai zai ta tawo zai wa ko ce fito ne aka yi wani bayyana yace ka kalli kunne da Allah ya ga dawa zai yi ma shi kamar rodi in ka je kwanciya sai dai ka samu wani abu ka jira shi dan ba za ka iya bacci ba yace amma in ka kwanta shi ma zai lankwace sannan kuma dan ka zo na abu ya shiga da cikin kunnen sai ya rika yin sake gada gada sannan a cikin ruwa yadda ko da wani abu ya tafi wannan ruwan sai ya tare aba wani bayani da ibnu al-qayyim ya rike zaka sha mamaki zaka sallama wa Allah to duk wayannan abubuwan su zaka tuno duka wayannan abubuwan da Allah ya ba su zaka tuno ya bibi da ka da yawa wanda yake mu'amala da asibiti yau da gobe zaka ga kullun yana ƙara godewa Allah alhamdulillah ka gode kuma wannan addu'o'in ka rike su gashi zikiri gashi addu'a Allah ba zai jarrabe ka ba haka annabi yake kuma ba zai jarrabe yayan ka ba in kana wannan addu'a abani ne mabtala ka bi wa fadal ba wata da kuturu ka shi ke da dariya ba kamar yadda yan komedi suke yi ya dauko za ka ga yanzu ma duk wanda Allah ya wajaraba yanzu kuɗi yake nema da jarrabawa ko ba ku lura ba duk wanda yake dan ma ku ma ku da wanda yake da wani disable haka sai a ɗauko shi yanzu a rike comedy ne don a samu kawai followers yadda da ya kai wani adadi za a rika biyan abin da ake yi kenan abin ya zama ma izgili ake wa Allah duk wanda suke da wannan matsalar celebrity sai su ɗebo su sai a zo kawai don mutum ya samu akawun da yawa wanda zai a rika biyan su ne in an kai miliyan kaza mutanen ka followers sun kai biyan kaza a rika sai a biyan wa wani ko a kyale shi kawai a rika biyan abin da suke yi ba kenan kuma ɗan uwan abin da muke faɗa idan shi bi abin ba zai iya goma ba zai da yan uwa ai yana da yan uwa ya kamata ku saboda duniya kawai ku raina Allah to shi kenan tunda kuna son irin su kuna neman kuɗi sai ka lolo muku sai ga cikin bayan bitin ai ta ƙara muku tunda kuna so Allah ya tsawaita to saboda haka wannan shine lalle ya kamata mu lura da irin wayannan abubuwan da yawa wasu abubuwan ai kamar da nayi faɗa ne jiya wani zaka ga an yi mutuwa ana mutuwa ne ke wai yau mun shiga uku mun lalace sai malaiku sai Allah ya amsa shi kenan wallahi shi kenan ne kula da mu ya da sai malaiku sai Allah ya amsa sai ga kuma kun shiga uku amma da za a ce Allah ya ji kansa ya je masa ya kula da bayansa ayyukan su na alkhairi to sai malaiku ta sai wallahi wasu sanadiyar tabarbare wasu ne daga irin wannan kalmomin isa annabi ya hana yayin da aka zo mu biwa ta barkar ka wata kalma mara kyau fa ina yau da umma malaiku kusa ce da kai kana faɗa an suka ce amin to shi kenan wajibi wajibi to sai as'aluka an tujira ni min an-nar ina roƙonka ka tsare ni daga shiga wuta nawa da haka qala akbarani abu ya'la qala hadathana harun bin ma'ruf na'am na'am eh in ka duba in ka duba me yake kiransa wace idan da da minan nahari ila baiti a'a ba dole sai da rana ba ai dawowa in da da rana da daddare in da daddare ba ka dawo za ka yi in dawo wace da rana wanda ya rawaito kawai mafi yawanci ana ganin sai dawo da rana ya biya ta da daddare kuma wa zai ba da labarin ai da matan sa ne ba su faɗa ba to haka za a yi tun da ya dawo wa ita ce illar to an dawo kawai za a biya ita ce illar eh na'am wace da masallaci ko ta gida gida eh na'am eh eh eh akai a ba mu jiwa dai ba in yara kamar da wannan tambaya ce mai kyau mutum ya dan ya ji abin da shi sai ma zai zauna wata kila an kawo ruwa ko abin da zai tana bai sallama ba a nan zai yi da koko tashi zai koma waje da ya sallama a gudun sai wallahi da manta ba sallama assalamu alaikum sai ta amsa shi ke nan kawai daidai ne ka kamar yadda aka ce abinci ma ka manta baka ci mutum shi ma da abin da zaka ce to aka sallama ba in an tuna ayi دون هذا قال أخبرني أبو يعلى قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخيل أنه سمع عبد الله عمري يقول شيخ مالك ibn sunni yace ya ji daga malamin sa Abu Ya'la sahibul musnad ko musnad na Abu Ya'la shi kuma daga shehin malamin sa Harun bin Ma'ruf shi kuma ya ji daga shehin malamin sa Abdullahi bin Wahab shi kuma ya ji daga shehin malamin sa Amr bin al-Harith shi kuma daga malamin sa Yazid bin Abi Habib shi kuma daga malamin sa Abdul Khair shi kuma daga shehin malaminsa ya ji daga malaminsa Abdullahi bin Amr bin al-As ya kuli yana cewa inna Abu Bakr as-Siddiq lallai ne da Abu Bakr mai gaskiya ne ko ya ga wannan lakabin ne Allah ya ga ya bar annabi ya ga ya ba wallahi da siddiqi ko shi da fakru dine razi a cikin mabadiru da gayin tafsiri ne yake cewa za ka iya karyata sahabi wani sahabin daban mutum ya zamto kabira kawai yanzu ce amma in abubakar ka karyata ka kafurta aka bakar dini raji ya ce kana karyata abubakar ka kafurta ya ce domin shi nassi ne nuna cewa shi sahabin annabi ya ce da Allah ya ce in kana ne sahibi la ta'zir ya ce duk an yadda abubakar don ka kace ba ta hali bane to ka kafarta don ka karya ta ayar Qur'ani sannan kuma a siddi kaga ai lokacin da kafirai suka zo ta Abu Jahil da ire-iren su suka zo kace ka biyo mutumin naka wai mutumin naka wai ka san me yake ya da daga gona aka tare jira ba sai gudu ka ji ko labarin da yake ne baro wai mutumin naka ne yake wai wai an yi Isra'ili wai ya ji sama wai ka ga saman da ana so a bada shi a gurinsa sai suka zama faɗa yake shi ya gaya muku suka ce yake in dai shi ya faɗa gaskiya ne in dai shi ya gaya muku yake gaskiya ne ya na ka gaskiya da yake na gaskiya ta abin da ya fi wannan girma ba me abin da ya yi yake na yadda an ba wa'ayi kuma ki yadda ya je sama ya gaddan da ya zama siddi shi za a siddiqiya shi ne matsayin da daga annabi ke ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين ومن والصديقين والشهداء غير الصديقين ba kuma annabi ya kai ya hau kan dutsen Uhud da shi da Abubakar da Umar da Usman dutsen Uhud na gindidi dutsen da muka ce ya kai da da gurin dutsen to 40 girman shi kenan kana so ka halar dole ne ka kusa to 40 sai dutse yake gindidi yana girgizawa sai annabi alaihi salatu wasallam da annabi ji da jirgodi yake tasbut ya uhud kada ya kai uhud ba inda ma alayka nabiyyu wa siddiqun wa shahidan domin wadanda ke a ganka yake annabin Allah ne da siddiqi da kuma shahidai guda biyu Umar da Uthman duke adam to wannan abubuwan duk abubuwa ne da ke fito da ni wato martaba ta sayyidina Abubakar babban yace yace inna ababakar siddiq radiyallahu anhu ka sai na ababakar yace kana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah alimni du'a na da'udi bi salati ko ya mun addu'a da zan rika yin ta a cikin sallah wa fi baki da kuma cikin gidana ka san dai da yake kaunar sa ko ka ba ya ga samu tsakanin sai da Abubakar da Umar sai na Abubakar da Umar sai na Umar yayi wuta annabi da ya dawo ji labari shi sai na Abubakar yana da saukin hali ya ma dawo yana ganin da annabi ya tambaye shi me ya bari ya gaya masa shi sakani muka samu tsakanina da Umar shi ma sai na Umar ya koma gida ya dawo yake kai ni ne ba kyauta wa Abubakar bai dawo dan ya bada hakuri yana zuwa shi kuma Annabi ya zo gurin sahabbai yace fa hal antum tarikuni sa'ibi yace ba za ku kyale mun aboki na ba yana faɗa to kaga ya tsara fito da kalmar sa'ibi cewa aboki sahabi na to shi za sai na Abubakar in kana so ka gane dan wuta ne tafiya a duniya a duniya ko kaga mutum baya san sa to kawai wajaba wajaba kale yake kul allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wannan addu'a da annabi ya gaya wanda ya fito a cikin mutanensa sai ma kace wasa da ولا يجر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم وأكرم الأكرمين kace na'am Allahumma ya Allah inni zalamtu nafsi ni na zalunci kaina zulman katiran zalunci ma ne yawa wala yajiru dhunuba illa anta ba bi gafarta zunubai ya Allah an ba kai ba ya lullube su babbe ni Allah ka gafarta mu mabjiratan min indi gafara da gare ka warhamni Allah kai min rahama kun san da ar-rahman da ar-rahim bambancin su shine ar-rahman sifar Allah ar-rahmaniya amma ar-rahim kuma shi kuma aikin ne na rahama shine ar-rahim in kana kan da ibnu al-qayyim a cikin wato jarir da suke wasu sunayen Allah za ka ji wato imanin da zai da su eh to warhamni Allah ka ji kaina innaka anta al-ghafurur rahim kuma kai ne gafara ne ar-rahim kuma mai jin kai wa akramul akramin Allah kai ne mafi karancin masu karanci mun faɗi ma'anar karanci wani lokaci ko karanci shine mutum ya zo ya ma aikin naira dubu ɗaya da ka ba shi dubu ɗayan ka ɗauko dubu biyu ko uku ka ce ungo wannan kuma shi ne karimi to ba wanda ya bi Allah karami domin a man ja'a bil hasanati falahu ajru shi ba ba guda biyu uku ya ƙara ba guda goma ya baka ne ko ɗaya zunubi ko in kai ya baka zunubin guda ɗaya domin ba a so ka shiga wuta wannan shine karamci to shine wa akramul akramin mafi karamcin masu karamci tun da za ka nuna mun lokaci yayi za mu da an abubuwan da muka faɗa dai Allah ka ba mu ladan sai da muka kuskure Allah ka yafe mana yanzu injiniya yake gaya mun wani makocinsa nan injiniya na akwai makocinsu da yake sai da gawayi wani alaramma ne kusan mai gidansa ce ba shi yake ba shi kuɗi ya zai siyo gawayi a can lokoja kogi to yau kwana uku kenan ko yan kwanaki dai haka ya tafi kawai sai aka samu labarin cewa ba gawayi ya siyo gawayi kusan ɗari da wani abu ba gawayin ba shi da kaji aka samu labarin cewa an kashe waya wani can wani kauye a maza a sallah amma matsalar babu gawayi sannan kuma ba a ma dan alal akalla ai ma za a gano cewa ciyayi ma suka kashe shi kawai kawai da aka kashe shi kawai sai sai suka yi masa sallah suka duk ma masa ba ta yi sallah ba kawai suka rufe yau wato wai gawar da ta rike musu wari shi suka rike to abin da ya bani sha'awa irin motsin da shi shi injiniya kai na san masallacin da inda gidan da yake a yanzu to dai ga ba wani mataki da aka dauka kaga wancan mai gidan na da alal akali ai ya kamata ka yi yunkuri kuma al'umma ma su gano domin kowa ya gamsu mutumin kirki ne ala ramma ana zaune da shi lafiya a cikin unguwa amma a ce gawo ka ta zama haka kuma kowa ya shiru kai ma tunanin da zaka kai ma ban irin wannan ta faru da kai ba abin da za a yi kenan to sai tashi a masallaci ya musu bayani yake jama'a yake gaskiya ba mu yoba wa Allah na adam yake yanzu kowa ya hararo wannan abu in ta faru da shi bai kamata a ce ba mu bibiya ba Allah da kallu mu je har garin da aka bulce ba wa Allah nan mu ji ne dalilin har da unguwa bai dalilin da yasa ya zaɓi da shi ba za a kai wa hukuma ba an yi bincike to da kaje suka yi nan da aka aka asusu aka hada wajen dubu ɗari shida zancen da dai nake so ta kai muku yanzu an samu ci gaban da yanzu wannan motsin da suka yi ya janyo yanzu za a ba su police ma da yawa gobe ta dan da a je a fito da gawar bawan Allah to in ba ji masa sallah ba nan fito da shi a duniya wato wannan wannan kaza ta muhimmanci babban darasin da za a dauka musamman abin da ya faɗa yadda aka kyale gawo da ta tafi wa sarari kai ma ko ni kowa da kowa da ta faru kai ma haka za a yi ba kuma shi kansa da gidan naka ai da kyauta tsakani da Allah wanda ya tura shi a haka ai da kyauta ba haka ake yi ba inda za a yi bincike za a gano wasu abubuwa a ƙarƙashin wannan domin ba wani labari ko uku ɗaya ba a samu a gawayi kuma ba gwara a kwashe shi gaba ɗaya gawayi ba ba a bai shi da ransa an ce ya'yansa wajen biyar to haka ko yanzu wato muke ciki kara ciki kamar yadda muka faɗi matsalolin lakurawa ne jiya da muke faɗar irin wannan matsala ƙasar nan kara jiwa ake zaune wallahi Allah ta'azuri ake zaune to shi za ya zama mana wajibi mu ci gaba da addu'o'i amfanin addu'a ana yin jiyo da gobe amma musibar ta zo kai Allah zai sauƙaƙa ba shi ne amfanin addu'a duk da yin jiyo ya san amfanin ta duk da yin ta amma muna buƙatar musamman mu arewacin Najeriya gaskiya muna buƙatar addu'o'i fiye da yadda ake yi da kuma addu'o'in gaske addu'o'i na gaske bayan alqunut da sallar da in ka miƙe ki zai wa Najeriya addu'a wannan kasar don ba ka da kasar da fata Najeriya ba ka da ita wallahi ba ka da ita duk yadda kake ganin yanzu ana cikin abubuwa na talauci da waye wasu garuruwan kaji akwai jin daɗi amma ba ka da yanci irin na nan babu saboda haka ya zama wajibi mu riƙa yin addu'a wannan bawa Allah kuma da ya rasu Allah ya ji kansa Allah madaukakin sarki ya kula da bayansa waɗanda suke masa kisan gilla kuma Allah ya tona musu asiri Allah kada ya ba su kwanciyar hankali a cikin zukatan muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka ji su da gafara idan za mu taro Allah ka sa mu mu cika da kai da imani masu rai kuma Allah ka kara musu tsawon kwana mai amfani muna roƙon Allah da sunan ta kyawawa ma masu sana'a da waɗanda suke jarrabawa da masu kasuwanci Allah ka shiga lamarin masu neman aiki Allah ka agaza mu muna roƙon Allah da sunayen ta kyawawa waɗanda suka kauce hanya da a cikin mu manya da yara Allah ka shirya mana Allah ka dawo da zuwa ne madaidaiciya shugabannin mu Allah ka sanya tausayin mu a zukatan Allah ka shirye su idan ba za su shirye ba Allah kai mana magani muna roƙo Allah da sunayen ta kyawawa kuncin rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka latsafa mana Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata Allahumma tajib du'a'ana wa du'a man wasana bi du'a bi rahmatika ya hadi ya salam salli Allahumma sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.